أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وإيتاء ذي القرب واليتامى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل يا يقول العدل والتوحيد Allah kawai ya sani, zai kawai wani ya sani, ya yi umarni da kyau da bawa ana dare da ba'ili shi ne bayar da malai, au an ta'abu da laha ko ku ka bauta ma Allah ta annaka tarahu, wakana da Allah wanda da hadisi da mai da yake a cikin hadisi. In ta yi aya ya yi zula kurba shi ne da bayarwa ga ma'abuta kusan su a karatu kusan su. Musan malam ya ce da sun shaɗan da zikir da an bato ka yi tamamin dangamewa da yi da shi. Wayan ha an alfasha ya Allah ya hana yana alfasha a cikin shi ne a wani munkar da ake kamata har da shari'a ne da kuma da kamar aiki da kafirci wani mu'asi da sabon Allah da bagai Allah ya hana zalunci da sulmulin nasu shi ne zalunci yin zalunci da mutane Hassan ya ce ɗaukin shi a nan da suke da an da su ta yi tsamanin danganewa kama da da kamar da ya fara da mata alfasha a zalunci a kamar da ya ce kun Allah ya nemi ku gargari da al'amari horo da alheri wannan hari da hali ga ainihi bayan lakum ko cewa ku ta zakkaru da za ku wazantu aikata izuna za ku wazantu wa ini da damar ta isma da zari da kuma mustadari ya zo a cikin mustadar a nuna abbasin قال عن مسعود daga Abdullahi dan Mas'ud wa hadhihi wannan wa hadhihi ajmu'a ayatun fil Qur'an wannan ayoyi su ne suka tara komai a cikin Al-Qur'ani da hayar na alkhairi da shar da kishiya alheri wa awu bi ahadillahi ku cika alkawari tsakanin ku da ubangiji min albayt da shi shi ne sai da siyarwa wal aymani da alqalama da wannan za a to in kun yi alkawari wala tanqul aymana kada ku warware rantsuwar da kuka yi ba da tawkiliha bayan kun karfafa ta har tawsiha bayan kun daura rantsuwa wa qad ja'altum Allahu alaykum kafila Allah ya zama mai lamin cewa zai gare ku bil wafa'i sukawa hay sahalantun bi bijan da kuka yi rantsuwa da shi jumlatu jumla ana halin hali inna allaha ubangiji allah ya alam ya san ma tabbata abin abin da kuke aikatawa wala ta wannan bayar da tsoro ne lahun gare su ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتاكذون أيمانكم دخلا بينكم وأن تكون أمة هي عربي من أمات إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون wala tan ولا تكونوا wala ta kuru kada ku zamo kallafi kamar matan nan na kalar gazalaha ke ba ta sakanta ai afsadat tana ba ta ma gazalatu a yadda ta saka don ba da kuwatin bayan ya karɓi ai inkanin bayan kyautatawa da wani gari da wani kuma ta kai matuka in ka sa kuna masu warwarewa halin wannan hali ne jam'u da kitso jam'u ne na warwarewa wa huwa ma yawan kasu shine abin da ake walwalewa ai yuhammidu kamu da ake walwale su bayan an kyautata shi wa hiya imra'atun hamqaqu ai wata mata ce aka yi wawuya min makkata a garin makka kanat tagazilu dula yawmiha ta kasance tana yin saka ne tsawon wuninta sun matan kuluhu sannan in dare ya yi ta zo ta walwale shi gobe ta koma sakawa kada ku yi haka nan tantan haizuna aimanakun kuna rufan rantsaran tsakanin halin wannan hali ne nan da ne ta kuno ai la ta kuno misliha kada ku zama tamkar wancan wawuyar mata duk ya hazu kuma aimanakun a cikin rufan ku da rantsan ku da halal kuna masu shigar da wani abu kuwa ma ya da halifi shaidai shi ne abin da ake shigarwa cikin wani abu wala ya samiru wanda ba cikin abin yake ba ai fasadan dan fanna wa habi'atan kada ku sani ya wadara ta kan alƙawari bai na kuma tsakanin da an san kuluwa kada ku yi alƙawari ku zo kwalwale an aile an tafsula ummatan ku zamo jama'a jama'atan jama'a sai arba wadda ta fi yawa a kasar mafi yawa min ummatin daga wata jama'a wa kanu sun zamo wa kanu kuna da hulafa'a suna saba ma waɗanda suke mamayen su za waje duk in sun samu a kasara cikin mafi yawa daga gare su wa azza ko ko mafi girma na kalu sai su walwale ya halifa wala ika ran tsuwar waɗancan wahala kuma sai su saba masu inna ma yabluwakum da yabluwakum wallahu Allah yana jarabta ku ai ya hata birukum Allah yana jarabta ku bihi da shi ai bi ma amara bihi da abinda Allah ya muku da shi min alwafa'i na suka rajin ahadi da alkawali zai yanzu da masu yi ayyukan dan ya yi tsokaci ya gane wane ne mai biyayya da cikin ku wal'asi wane ne kuma mai sabo aw ya kuna ummatun ko ko ya zamo wata jama'a ne arba mafi yawa ne yanzu dan ya yi tsokaci a ta kuna ko za ku cika alkawali an mula ko ba za ku cika ba wanda ya bayyana na lakum kuma yana bayyana muku yawan kiyamata ranar alkiyama ma kuntum abin da kuka zama sakata da kuna kuna sassabawa shi a cikin shi haifar duniya a nan duniya don amur al'ahadi shi ne al'amarin nan na cika alkawari wa gairi shi da wani ne da an yi azuban na kisa Allah zai azabtar da mai walwale alkawali wai yusiba wafiya zai yi sakamako na aljanna da ya cika alkawali
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يدل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون
ولو شاء الله يا أبنيزي يا سولج عليكم والله دا يا سياكو أمة واحدة كذا مع الأمة ولا أي أحد دين واحد ما أبوتا الدين دا ولكن سنشي الله يغل من يشاء شيك فتد وان يسو ويا أدي من يشاء يشوي دوان يسو ولا تسألن والله لا تنبيوك يوم القيامة إن أنظران القيامة سؤال تبكيكا تنبيع إذا النكويكي أما kuntum ta'maluna da abin da kuka zo kuna aikatawa to za zau alaikum ayyuka kuma da dana aikin da kun kai ولا تتاكزوا أيمانكم دخلا بينكم فتنزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا سوء بما صدرتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم
ولا تتخذوا ايمانكم كنفرتي رانترا تسكانو كذا حلال ابن شجر وبينكم سكانو قرروا يا كن كما شعنا تاكي دان دان كرففا فتزل قدم سي كفافun ku da yake na lafiya ai a kadamukum shine kafafuwan amma haddatar islam daga wani tafarki na addinin musulunci ba da sukuta ha bayan tabbatar da ita ai istiqamata ha bayan tsayewarta alaiha akanta wata zuwa su'a sai ku ɗanɗani mummuna ayar azabu shi ne azabar Allah da ma sadartum da abin da kun ka tsare an sabilin layi da gabar da tafarkin addinin Allah ai bisa dukun da tsare wa ku alal wafa da daga barin cika alƙawar cikawa da ahadi da alƙawari aw bisa dukun ga yarku ko ko inda kuka tsare wasu ku anhu daga barin cika alƙawari da annahu dan cewa shi musallu bikum an sun yi koyi ne da ku wani kuma azabun akwai azaba da rufe azima wanda take mai girma da ayar ta ranar ƙarshe ولا تشتروا بأحد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون
wala tashtaru kada ku musanya da ahadin lahi da alƙawarin Allah samana da kuɗi kalilan kaɗan na duniya na nan duniya da an tankuluhu kada ku walwale alkawali da ajalihi saboda ɗan wani abu na duniya amma inda Allah ya da sawabi abinda za ku samu a wajen Allah na sakamakon lahira hayrun lakum shi yafi alheri gare ku min ma fi duniya da abinda za ku samu nan duniya amma in kuntum ta'lamu na zalika in kun zama kun san haka nan to fala tankulu kada ku yi alkawali walwale ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا يجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما عندكم ينفد ma indakum abin da ke gare ku mana duniya na abin duniya yan fag zai kare ya na wallahi zai kare kuma inda lahi amma abin da an wajen ubangiji ba kin ya ɗin shi ne madawami ba ya karewa wala ya je ziyan nan da zai na sabaru da sannu za a saka waɗannan da su da hankuli ya zo da ya yi wanno ne haka da wafa'i sun yi hankuli bisa da cikawa da muhu da alƙawari a jarahun za a cika musu da su ya a hasari da mafi kyawun mata ya maluna abin da suka zama suna aikatawa a nan duniya a hasana mafi kyawun yi ma'ana hasanan za a yi masa sakamako wanda ya fi kyakkyawa من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ma amila salihan wanda ne ya aiki na kwarai min zakarin namiji ne a wani sako mace ba huwa muminun kuma yana mai ba da gaskiya da Allah wanda duk yannan wallahi za mu raya shi hayatan rayuwa ayi da kan wanda ita ne daɗi kila aka ce ni a hayatun jannati ita ce rayuwa ta mutum gidan aljanna kila aka ce ki duniya a nan duniya bil qana'ati za mu ba shi wadatar zuciya wa rizqil halali kuma za mu ba shi arziki da babu haramun ciki wala najziyannahum da sannan za mu saka musu da ajarahum sakamakon aikin su bi ahsani da mafi kyawun ma kanu ya maluna da suka zama suna aikatawa nan duniya فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
فإذا قرأت القرآن يا رسول الله إذا قرأت القرآن أي أردت قراءته أي مثل قرأت القرآن فاستعذ بالله كان مثلا الله من الشيطان daga sharrin shaitan a rajimi wanda yake jefatte daga wurin rahama ai qul annabi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim innahu innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innahu cewa shi shedan laisa lahu sultanun ba ya da wani karfi ta salludon ba ya iya sallaka komai alal ladina amanu da waɗannan da suka yi imani da Allah wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suka dogara ga ubangijinsu inna ma sultanu ala alladhina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikun إنما سلطانهم سندين أيهم شديا تبقى على الذين جوأن لم يتولونه لسكي جبن تشوي طاعته من وشيطان بيايا والذين هم به مشركون سوني ودن لم سكي هذا ألا دون تارد بي الشيطان أي الله يجيني ألا سكي هذا ودوني وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مبتر بل كسبهم لا يعلمون
وإذا بدلنا آية إذن منك مسني آية مكان آية غبجرا وتا آية بنسيها أكا شايف وانا أكا كاو وتا وإن ذال غير هذا سوكر دا وتا دا مسلا حتى لإبادي إن سام مسلها غبايا الله والله الله أعلم فيه مفي سن بما ينزل ga abin da yake sassaukarwa kalin suka ce ayin kofar kafirai suna faɗa da nabi sallallahu alaihi wasallama suna gaya wa ma'aikata mai kira da ce innama an ta mutare kai dai mai kiran ƙarya ne kazzabun kai makaryaci ne ka kuluhu kana faɗin haka ne in duka daga wajen ka sai ka ce wai Allah ya ce bal aka samu wala ya alamu na hakikatar qur'ani ha kai mafi yawa su su san hakikanin menene alqur'anin ba wa fa'idatul nufi kuma ba su san fa'idar share wata aya a kawo wata ba wallahu قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشر للمسلمين wallahu annabi ku gaya makasaran maka nazzalahu ruhul qudus ruhin nan na tsarki shi ya saukar da shi ai da gare da shi ne mala'ika jibril ya zo da qur'ani nan ya rabbaka daga ubangijin ka da haƙƙi da gaskiya muta'alliqun wannan ya rata ya nazzala da cewa ka nazzala yusabbital ladzina amanu don a tabbatar da waɗanda sun kai imani da imaniyan da bayar da gaskiya su bihi da shi alqur'ani wa hudan kuma alqur'ani shari'a ne وبشراء وبشارة أما فضل المسلمين قد أن سلطني قوية نعم ولقد نعلم أنه يقولون إنما يعلمه بشر الإنسان الذي يلهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ولقد نعلم ولقد يا ذو للتهجيد لم قصدا تاوى تبس نعلم من سن أنهم سوى رسول يقولون سنة فدا إنما يعلمه القرآن بشرا أي ولم تن يكي سند شيء القرآن لن وهو قين شين يكي شيء مقين نصراني يشيك وقين ونصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم سيرا دا أمن شيا كسر شيا دوغول عليه ينا شدا إن ديكي قال تعالى سي الله تعالى يتي لسان الذين يدونا هل شنن وإن سكي ووقيوا لسان وأن اللغة اللغاني الذين يدونا yamiluna waɗanda suke bauɗewa yamiluna suke tarakata ilaihi zuwa gare shi annahu cewa shi yu'allimuhu yana sanar da shi a ajamiyun wai ba ajame ne wa hadha alqur'an shi ko wannan alqur'ani lisanun arabiyyun harshe ne na lugar larabci mubinin wanda yake mabayyani zu bayanin ma'abucin bayani ne wa fasahatin da kuma fasaha fa kaifa yu'allimuhu a ajamiyun ya za a ce wani bagware ya sanar da balarabi alqur'ani
إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إن الذين لا يؤمنون سيدي وأن بصبايا تدسيا بآيات الله لآيات الله لا يهديهم الله ألا باية شريعة دسو ولهم عذاب akwai azaba gare su alimun mai radadi mukullamu a bin raɗaɗawa ranar alkiyama.
Inna ma yabtari alkazziban lazina la yuminuna bi ayatillah wa ula'ika humul kazibun.
Allazina la yu'minuna bi ayatin lahi waɗannan da basu imani da ayoyin Allah ba innawa to ka fasali yaftar al-kaziba su ne ke kiran ƙarya su dingina ma Allah ayar Qur'ani ba san al-Qur'ani ba duka wani yau da fadarsa cewa haza min qawli na bashari wannan Qur'ani magana ce ta wani mutum wa wadaika wadancanin ko kuma al-kazibuna su ne masu ƙaryatawa wata akidu karfafawa ya zo a nan duk takarari da kwankoma wa kasuwa wa inna wa gairihima da waninsu raddon wannan mai da zance ne duk aulayin gabansu da suka ce inna ma an ta mutare wai annabi kai ne kiran ƙarya ne man kafara billahi من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرى بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من كفر man بالله kafara billahi wanda duk ya butulce wa ubangiji min ba'da imani bayan ya ba da gaskiya da Allah illa man qariha sai wanda aka tilasta shi ala kala kobe cewa ya yi nafa zibin kuma da aka man kafirci fatala fazali sai kurici da kalmar kafirci wa qalbuhu amma kuma zuciyar shi muduma innun tana ne nasuwa da imani da ba da gaskiya shi ga Allah wa man man يكون مبتدا مبتدا او شرطيه كوكو شرطين والخبر لكم لاباري او الجواب كوكو بعد امسى لهم غريس وعيد اقوي نركو شديد من تنني دل على هذا يا شيء بسد wannan ولكن سمي من شرح صدر هو للكفري wanda aka yana wata karjin shi da tajirci ai fatahu aka bude karjin wawa sa'ahu aka yana wata shi juma ala labar bihi nafsu wai ran shi ke kai daɗi da waɗannan fa alaihim garabun min Allah to waɗanda duk suka shi kafirci suna tare da fushi daga ubangiji walahum azabun akwai azaba gare su a cikin girma zalikal wa'id shine wannan ذلك بأنهم ارتهبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ذلك الوعيد ومن القن يا تبت لهم غريس لأنهم دنس يواسو استحبون حياة الدنيا أي سون سورة يوى الدنيا إهتابوها سورة سورة يوى الدنيا على الآخرة بسد رأيوى الآخرة وأن الله شيكو مجنجي لألا لا يهدي ويسو يدع القوم الكافرين مثلا سكرم سنبت لسيمي أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون أولئك الذين سنوا وأنن تبع الله لألا ينكي على قلوبهم مثل الكتانس وسمعهم للمجيانس وأبصارهم ومزانانس وأولئك ومن سانن تديهم لغافلون سنوا مربكنا ما يراد لجبر الأجل أكيد بهم غريب لا جرم لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون لا جرم حقا حقيقة أنه سوى سوء هم لها تيرونا من يواسير أسارة الحال أكرا نكرشي لو أتيريهم فقد تقوم وصل النار واجدا موتا على مؤقت عليهم وتتعلم وأكنسو ثم إن ثم إن ربك- ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
ثم إن ربك سنن دي سنن أبنجزنك للذين هاجروا يوضا لن سكا يهجر إلى المدينة زوا غير المدينة من بعد ما فتنوا بايا أنجر الشيس أي أذبوا أنزل عذاب تبسوا وتنفذوا كما سكا يكون الشيء بالفعل بكلمة تتاجرشي وفي قراءة يازو أتكون قراءة جنة من الفائل أي كفروا سكا يبكلشي أو فتنوا الناس كوكو سكا تكون mutane ana da imani da goyon baya da gaskiya sun majahadu sannan suka yi matuƙar kokari wa sabaru suka yi hankali ana tsaka bisa ga jan Allah inna rabbaka sabbin ubangijinka dan ba'a da ha ayar fitinta bayan sun shiga wannan fitina na gafurun lau wallahi Allah da yin gafara ne gare su rahimun kuma mai jin kai ne wa habar inna labarin nan na inna al'ula ta farko dalla alai ya shirya gare su da habar sani suna bayan na biyu
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفي كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون Uzkur ka tuna yau matati kullu nafsin ranar da kowace rai za ta taho ta jajir tana jayayya an tuhatu tana jayayya an nafsi ha da kanta la ya hummu ha ha sannan ba wanda ya dame ta in ba ita kanta ba ko yau alƙiyama ita ce ranar alƙiyama وتوفى كل نفس أنا ساكا مقوة جزاء ما عملت sakamakon abin da ta aikata ba mu la yuzlamu na shay'a Allah ba ya zalunta ba na shi daidai da wani abu وضرب الله مثلا قرية كانت آية مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله اللباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون
wala raba Allah masalan Allah yana sanya misali wai gudanar an musanya min gare shi masalan misali ƙaryatan na wata alƙarya iya makkata ita ce garin makka wal maradu abin nufi da alƙarya na ahalu ha mutanen makka kanat aminatan ita garin maka gari ne wanda yake amintacce da garati wanda ba a kawo ma maka hari la to hali ba a motsawa da cewa a kai ma maka hari kuma innatan gari ne wanda yake na natsuwa la yautaju wanda ba ya buƙatuwa ila yancin ali anha ka ce wai ka ban maka ka koma wani gari dan jin daɗi da leken saboda wai ka shiga kunci hawa hawa ko ko wani abin tsoro ya fi haris kwahara gadan arzikinta na zo mata mai yalwa wasu mai yalwa don kulle makarin kowane bagiri a kafarar sai mutanen maka suka yi butulci da alfalin lahi da ni'imomin da Allah ya zuba masu ita ta zidin na biyu sallallahu alaihi wasallama sai ga suna tsaye da maɗauki ne tsira da hannun shi ba a za ka hannu wajen kasar zo'e saboda sun karyata annabi sai Allah ya ɗanɗana masa rigar yunwa muhimmi an yi wa ƙasan makka fari sama a sinina shekara bakwai babu ruwa babu alamarsu wani hawafi kuma allah ya jefa musu tsoro bisa rayan nabi sallallahu alaihi wasallama da ya kotse nan na ma'aiki mai tsira ranar shi an yi musu haka ne da mata ya suna una saboda abin da suka zama suna aikatawa na son mutum sun annabi
ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاءهم رسول منذ يازو مسلمهم daga cikin su wane ne Muhammadu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa kazzabu su suka ce ƙarya yake ba a kuma da azabu da zuku sai Allah ya rike su da azaba aka jarumce su da yunwa wala haufa aka jefa musu tsoro wa hum zalimuna su mutanen maka suna zalunta kawunan su saboda sun so sun san annabi fakulu فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون
fakulu ku ci ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai yamma razaqakum Allah da abinda Allah ya azarta ku da shi halalan na halal tayyiban wanda yake ne dadi washkuru li shabatallahi ku gode ma ni'imar Allah in kuntum iyyahu ta'buduna in kun kasance Allah kuke bauta ma inna ma harrama alaykum al-maytata إنما حرم عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن غفور غير باج ولا آد فإن الله غفور رحيم
innama ka tabbata ka sani haramu alaikum wani mai tata Allah ya hana muku cin mutu ya haramta wadama da jini wala hamar injira da naman jado kuma wahilla da gairin lahi bihi da abin da aka daga murya aka yanka ba da sunan Allah ba kuma da wanda ya zama mabukaci bai da bagin ba dan ƙetare iyaka ba wala ajin ba da ta'addanci ba to fa inna Allah ghafurun Allah ne yawan gafara ne rahimun mai jin kai wala ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتبتروا على الله الكذب إن الذين يبترون على الله الكذب لا يفلحون ولا تقولوا
la ta kulu kada ku faɗa amma da su alisan tukum da abin da harshen ku take siffantawa ai da wasu da alisan tukum wala kaje ba inda harshen ku take siffanta ƙarya haza halalun ce wannan halal haza haramun wannan kuma haramun da ma lam yahillahu Allah da abin da Allah bai halatta ba ku sai ku halatta wala min harimu wanda bai haramta ba ku kuma ku haramta da tabbatar da kazzaba ala Allah dan ku kirkiri ƙarya ku jingina wa Allah bin su bace zalika da danganta wannan magana ilaihi zuwa ga Allah dan allazina sun ga wadannan yaftaruna la kazzaba da suke kiran ƙarya su jingina ta ala Allah ga Allah la yakuluna wallahi ba su samu tsira ranar alkiyama متاع قليل ولهم عذاب أليم
lahun mata'on akwai jin daɗi gare su kanu da ɗan ƙanƙani duniya a nan zaman su na duniya walahum azabun akwai azaba a gare su alimun mai radadi kal akhirah ranar lahira muqallabun wadda take abin radadawa wa alal ladina hadu haramna ma qassasna alayka min qabl وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وعلى وعلى الذين هادوا yana ga waɗannan da suka yi yahudanci ai yahudi su ne yahudawa haramna mun haramta ma kasasna alaika abinda muka ba da labari gare ka min kau da kan gabari fi ayatin a cikin wata aya da kan cewa wa alallazina hadu yana ga waɗannan da suka yi yahudanci haramna mun haramta kullu fi zufrin dukkan ma'abucin akaifa ila ahira har zuwa ƙarshen aya wa zalamana hum kuma zalunci su bi tarihi da zalika da haramtawa wannan walakin sami kanu an fasa hum ya zalimuna sun zama suna zalunta kawunan su ne zai su kabil ma'asi da aikata sako alamuji rukun zalika wanda ke wajen ta masa shiga azabar Allah ثم إن ربك للذين عملوا سوء بجالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك ثم كسني ذي أبنجزنك بالذين ينا وجدنا أن السوء لسكي أيكة ممونة أيكي أشرك شيني أيكا كافر بجهالة ثم سني أكن جاهل ثم تابوا sannan suka dawo raja'u suka dawo ba da zalika bayan sun aikata wannan aiki akan rashin sani wa asalahu amalahu suka gyara aikin su tsakanin su da Allah inna rabbaka sun zai ubangijin kanin ba da bayan ta ayar jahalata aikin da suka yi na jahilci ai aw tawbati ko ko bayan sun tuba akan abin da sun kai na gafurul lahum wallahi mai yawan gafara ne gare su rahimun kuma Allah mai jin kai ne ihim gare su yan sun tuba إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين inna ibrahima sani dai shi annabi ibrahima kana ummatan ya zama jagora ne imamar shugaba ne watan shugaba jami'an wanda yake mai tarawa ne misalin alkhairi da dukkan dabi'u na alkhairi annabi ibrahima ya tara su qanitan yana mai kankan da kai mafi'an yana mai biyayya lillahi wa Allah hanifa wanda yake mai karkacewa ma'ila mai karkacewa ibrahim alqayyimi zuwa ga addini wanda yake na daidai walam yakun min mushrikina ai shi annabi ibrahim bai zama cikin masu yin shirka ga Allah ba شاكرا لأن أمي اجتبيه وهديه إلى صراط مستقيم shakiran shi annabi ibrahim ne yawan godiya ne ya alƙumi yi da ni'imomin allah iji tabahu allah ya zaɓe shi iskafahu allah ya zaɓe shi wa hadahu ya shirye da shi ila sara'in zuwa da tafarki mustaqimin wanda yake na daidai وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين wa atainahu hasanatan Allah ya ce mun ba shi kyakkyawa a duniya a nan duniya fihi iltifatun akwai waiwaye a cikin shi an da bai mutu daga barin fakuwa ayi sana wala hasan mun ba shi yabo kyakkyawa tun nan duniya bi kulli ahlil adyani a cikin dukkan ma'abuta addinai kowa na cewa annabi Ibrahim na shi ne wa innahu amma cewa shi da nuna salihina yana cikin nagartattun bayi da ahirta ranar ƙarshe allazina lahum darajatul ula su ne waɗannan da suke da daraja madaukakiya ranar alkiyama ثم أوينا إليك ثم أوينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك يا محمد يا رسول الله من يوحي زوا غريك أن تبي إيميل دين إبراهيم تبي الدين النبي إبراهيم حنيفا وأن يتبع صوتي وما كان من المشركين أي النبي إبراهيم بيزم سكين ما سشركا با نعم.
وررا أن تنقوم وأن مغنى أنا ردان dan mai da zance ala ra'ayin yahudi wan nasara bisa ga riyawan maganganun yahudawa da nasara annahum ala dinihi cewa wai da yahudanci da nasaranci duk addini ne na annabi ibrahim ba haka bane
إنما جئل السبت على الذين اقتالبوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون innama sanadai tuɗin sabtu an sanya rana asibir kore na ta'azimu an fargata girman wannan rana alallazi na katalahu da waɗannan suka yi saɓani fiya ciki rai ala biyan bisa ga annabinsu وهم اليهود سون يهودا أمروا أن أمر الشمس أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة فصاروا فراغ بوتا محل ران الجمعة قالوا سيسك لا نريد وموبا مبكاة ران الجمعة وعطا والصوت في سكة سندي ذات ران أسبا فشدد عليهم فيه لأن أنت وسوها لا ران أسبا إن ربك wajen ubangijin kada ya kuma bayyano yana hukunci a tsakanin su yawon alkiyamati ranar alkiyama fi ma kanu da abin da suka kasance ya hatta da tuna suna yin sabani shi a ciki ne yan amurhi na al'amarin shi bi an musiba da'a zai yi sakamako da mai biyayya wa azuba na asiya zai yi azaba ga mai sabawa yancin hakin hurmatihi saboda ke ta alfarmar addinin Allah.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن دل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ورؤنا يا محمد يا رسول الله تكرا يا متاني إلى سبيل ربك زوا تفرك وبنجد كديني شيني أدينا الله بالحكمة amma ta za ka yi kiran ka sani hikima bil qur'ani ka nuna musu abin da alqur'ani ya ce wala mawqiza tana hasanati kuma kai wa'azi kyakkyawa ai mawa'izi kai musu gargadi da ayoyi na alqur'ani aw alqawla rafiqi ko ko ka gaya musu magana cikin tausasa halshi wajadiluhum amma ka fai jayayya da su billati ai bil mujadala allati hiya hasan da jayayya abin da yake zama kyakkyawa kan du'a إلى الله sai a dawo a da Allah da ayati da kira su da ayoyin Allah wadda a'i da kuma kiran su da ila hujjajihi zuwa ga hujjoji na addinin musulunci inna rabbaka to da dai ubangijin ka huwa alam Allah shi ne mafi sani ai alimun Allah shi ne masani da ma ralla da duk wanda ya bace an sabilihi daga barin tafarkin addinin Allah ko huwa alam kuma Allah shi ne masani da muhtadina da waɗanda suka shiryayyu sai jazihim sai ya samu ko da abin da sun kai hada wannan hukunci ya zo ne kamar da al'amur bil qali kafin a umarci annabi da aka ta'aziya ayyai
wa in aqabtum وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ونزل وانا آية تاسو كني لما وصل همزة lokacin da aka kashe sayyidina Hamza wa musula bihi aka yi azabtar da sayyidina Hamza qala sallallahu alaihi wa sallama sai ne tsira da aminci ya ce wa kadara a ya ga halin da sayyidina Hamza yake ciki wallahi sai annabi ya ce na rantsi da Allah la umassilan na bisa dina minhum makanaka wallahi sai mun kashe mutum 70 da redan kashe kai kadai sai Allah ya ce ya hakuri in ƙarton in an azabtar da ku in ji Allah to ba a kiru kuma ku azabta da musu da ma hukuncin biyu da gwargwadon abin da aka azabtar da ku da shi wato tun da an kashe muku ɗaya annabi ya hankali ku kashe mutum da ya kawo amma wani in sabartum da dai ma za ku yi hankali in ji Allah ana da ƴan tikami daga cewa ku azabtar da su ku kashe wani mutum guda da huwa ayi sama hayar sabirina ku yi hankali shi ya fi amma sun za ku yi hankali kafa sallallahu alaihi wa sallama da annabi ya ji haka sai ya kare ya ce shi ke waka fara an yi nuni rantsuwar da ya cewa wallahi sai sun kashe mutum saba'in sai ya ce Allah zan yi kafara mun haƙura wahu da bazaru wahu da bazaru shi ya roye wannan hadisi wasbir wa ma sabruka illa billah ولا تعزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون wasbir annabi ta suka yi ta hankuli wa wasa buruka ai hankulin nan naka ba dan komi za ka yi ba illa billahi sai dan ka samu sakamakon hankulin a wajen Allah bi tawfiqihi da dacewar Allah wala ta hazan alaihim annabi duk abin da kafirai ke ma kada kai bakin ciki ai ko fari kada ka damu da abin da kafirai ke goma maka illan yuminu in ba su imani da Allah ba bihir suka saboda kai dai kwadayin ka dai ala imanin su zo ne su bayar da gaskiya wala ta ku fi raikin annabi kada ka kasance cikin damuwa mun bayan kuruna ga abin da suke maka na wakilci ai la ta hatamma annabi kada ka yi bakin ciki bi makarihim da irin makircin su fa ana na sanu ta yanzu Allah Allah ya ce ni ne zan taimake ka alayyam akan kafiran nan inna إن la الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون inna Allah sai ubangiji Allah ma'allazi na takawul kufra yana tare da waɗanda suka ji tsoron yin kafirci wal ma'asi da sabo wallazi na hum muhsinuna su ne waɗannan masu kyautata aikin su tsakanin su da Allah da da'ati da yin Allah da'a wa sawari da yin hankuri bil auni Allah ya ce zan yi musu gudunmuwa wal nasar kuma zan ba su nasara duk inda suka fuskanta alhamdulillah suna ya taka da alheri da kasa da alheri Salatu da ya samu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mana sharafa da ya zaja a kowace daga sanin na wani yi Allah ka ƙara maka rafin gana mu albarka. قل هو الله قضى بقيل بسم الله الرحمن الرحيم أن يختلف أن جبعت قل هو الله قضى بقيل بسم الله أن يتقال مع أهل الثالث لا فيه kara kulhuwar lara kafa uku daga samina zuwa ga uwayenmu da ƴan uwanmu da sun kai da gaye mu gidan gaskiya Allah ya shawo kan da kwanci ba su kara kulhuwar lara uku daga samina zuwa kawunan ubangiji Allah ya sa ƙarshen mu ba wahala Allah bayan ka za ka ɗera shawa cikin wannan azumi Ubangiji Allah ya sa mana cikin shi. Idan ma ka shigo shi lafiya Ubangiji Allah ya gwada mana fara shi lafiya. Allah ka sa waɗanda an ka rubuta mana alheri muna cikin su domin alƙur'an ka yafe mana kuraye kuraye mu sabira mu kabira abinda malam ya faɗa mana Ubangiji Allah an Allah an Allah ka sa da zanna zuciyar mu idan ya zanna da zuciyar mu Ubangiji Allah ya sa mu aiki da shi domin ya rasu da Allah an ka isa mana kan abin da za mu da iko wani huwa Allah kafa uku da bismillah marasa lafiya mu gida da daji ubangiji Allah ka ba su lafiya ka ƙara ƙarfa Allah kafa uku da bismillah masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya da nuna alƙur'ani ka wani ke muna lafiya da kwanciyar hankali da gama lafiya muka koyi ke muna lafiya da abinda mun kaci mun kasha mun kai ibada kan wani mutum ka samu a dawace mana husuma tsakanin mu da yan uwan mu ka isa mana kan abin da ba mu da iko fatiha da salatul fatihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله